الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفقون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو يحيي ويميت هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da ne sha tara ga watan ramadan hijira na shekara dubu da dari hudu da talatin da shida daidai da shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu muna cikin tafsirin suratul a'raf za mu karanta aya ta dari da arba'in da takwas zuwa aya ta dari da hamsin da takwas insha Allah wannan karatu yana dauke da bayanin kafircin banu Isra'il na biyu ga annabi Musa alaihi salam. Qala Allah ta'ala واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين واتخذ قوم موسى من بعده bayan tafiyar annabi Musa alaihi salam sai jama'ansa suka rike min kulihihim wato ta kayan kwalliyar ijilan jasadar lafuwa suka samu wani dan maraki wanda ke da jiki yana rori wato sun yi dan maraki sun tsere ɗan maraƙi wanda yake yana da jiki na kuwa an har ma yana ruri kamar yadda limamin kukubi ya faɗa akan ce kara ya kuru kuwaran idan sa'a to banu isra'il sun kera ɗan maraƙi da me suka kera wannan ɗan maraƙi min kuliyyihi daga kayan kwalliyarsu da aka ce kayan kwalliya ana nufin abin da ya shafi zinari azurfa da wannan suka kera wannan dan baraki lahu kuwa wannan dan baraki yana ma da ruri wato yakan yi kuka yakan yi kuka irin na irin na shanu Allah musu take ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum shin ba su gane cewa wannan dan baraki da suka kera a matsayin abin bautan su baya magana da su wala yahdihu sabila kuma bashiriyar da su wata hanya ittakhadhuhu wa kanu zalimin sun dai riki dan maraki in ji Allah maka sun dai riki dan maraki kuma sun kasance a zalimai anan kaga kenan Allah ya tabbata sun yi laifi wannan shine laifin da ya tabbata wanda ba su da uzuri da za su gabatar ma Allah subhanahu wata'ala kaga akwai bambanci tsakanin wancan lokaci da suka yi bauta da suka nemi annabi Musa alaihi salam ya sama musu abin da za su bauta mu جعل لنا إلها كما لهم آلهة sun nemi annabi Musa alaihi salam ya kama musu abin da za su rika bautawa to wannan Allah madaukaki ya karbo garin su saboda suna tare da jahilci amma a yanzu ba babu uzuri don haka yasa Allah madaukaki ya ce ittakhazuhu wa kanu zalimin idan aka ce kanu zalimin ana nufin kanu mushriki li'anna shirka zulmun azim saboda shirka da Allah maɗaukaki zalunci ne mai girma a sanya ma Allah tabaraka wa ta'ala abin bauta a sanya wani abin bauta tare da Allah shirka ce ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka zalunci ne don babu wanda ya cancanta a bauta masa banda Allah yaya abin ya auku shine al-Imam Qurtubi wato a tafsirin sa Jami'ul Hikam al-Qur'an a mujallar na bakwai shafi na ɗari biyu da hamsin da shida ya ce wa ruya fi kafasul ijiri game da labarin wannan ɗan maraki an samu an samu labarai da yawa daga cikin waɗannan labarai anna samiriya wani mutum ake kiransa asamiri asamiri kamar ana danganta shi ne da wani abu saboda haka sai al-imamu qurtubi ya ce ismuhu asali sunansa musa bin bafa yunsabu ila qaryatin amma ana danganta shi ga wata alƙarya ce tud'a samira wannan alƙarya ana kiranta samira wato asalin sunansa musa shi ma kaga sunan shi dai kenan da annabi musa alaihi salam yana da suna irin na annabi Musa alaihi salam amma shi ana danganta shi ga wata alƙarya da da ake kiranta Samira saboda haka ya zama Musa as-Samir wulida amal qatl al-anbiya shi ma abnai shi ma yana cikin banu Isra'il lokacin da wato masarautar Fir'auna ta dinga kisan banu Isra'il tana kisan yaran su maza shi ma a daidai wannan tsakani aka haife shi wa akhfatu ummu fi kafin fi kafi jabal mahaifiyarsa sai ta koye shi a wani kogon dutse domin kada banu isra'ila su gani idan banu isra'ila idan dajiyar masarautar fir'auna ta ga cewa an haifi ɗa daga banu isra'ila tunda shi wannan musa a samiri shi ma yana cikin zuriyar banu isra'ila kuma da ma zuriyar su ne yake kisan yara maza idan suka samu labari ga wani yaro an haife shi za su kashe shi don haka sai mahaifiyarsa ta ɗauke shi ta goye a wani kogon dutse bakar zahu jibril saboda haka sai mala'ika jibrilu ya reni wannan yaro mala'ika jibril alaihi salam shi ya reni wannan yaro fa arafa hu zalika saboda haka shi yaron sai ya zama to ya riga ya san mala'ika jibrilu tunda shi yake kulawa da shi mala'ika jibrilu ya rene yaro yaron banu isra'ila fa akhadha hina abara al-bahara ala faras to har dai aka kawo lokacin da Allah madaukake ya umarni ga Annabi Musa ya fita da banu Isra'ila daga Masar don haka lokacin da ake tafiya lokacin da Annabi Musa ya doki ruwa da sandarsa ta dare banu isra'ila suka ratsa wannan ruwan shi wannan yaro lokacin ya riga ya girma babban mutum ne yana tare da banu isra'ila wato suna tare da annabi musa alaihi salam lokacin da aka ƙetare wannan kogin ya ga mala'ika jibrilu ala farasi ya taqaddama fir'auna fil bahri yana kokarin wato mala'ika jibrilu yana kan wata godiya yana kan wata godiya yana kokarin ya sha kan fir'auna don kada fir'auna ya samu damar tsira a bakin tekun to saboda haka shi wannan asami da ya riga ya san mala'ika jibril kafa sai ya zama to yake fa akaza kafa batan min afari hafirin faras sai ya dauki ya ɗebi damki guda daga ainihin inda kofatan wannan doki ya taka wato inda dokin mala'ika jibril ne ya taka shi kuma wannan Musa ta mire din sai ya ɗabi ƙasa na ƙasa na na daidai wurin da samun wato godiyar ya taka wa kana Musa wa ada qaumu yace to amma lokacin annabi Musa alaihi salam bayan an gama ketara wannan ruwa Allah ya hallaka Fir'auna shi kuma Musa as-Samiri yana tare da wannan ƙasa da ya ɗiba na bakin teku wato ƙasan da ya zamanto yana karkashin inda wato godiyar da mala'ika jibril yake kai inda ta taka saboda haka nan ya ɗebi wannan ƙasa yana tare da shi har dai aka zo lokacin da annabi Musa alaihi salam ya yi wa banu Isra'il alƙawarin kwanaki talatin wa kana Musa wa ada qaumahu 30 yawman to banu Isra'il a wannan lokaci suna jiran dawowa annabi Musa alaihi salam falamma abta'at al-ashr az-zaidi sai gashi an samu ƙarin kwanaki goma asali abin da annabi Musa ya yi alkawari shine kwana talatin kawai zai yanzu gashi kwanaki talatin sun wuce yau ne gobe annabi Musa bai dawo ba wa mazaffala suna laila qala li bani isra'il wa kana muta'an fi sai ya zama shi wannan Musa a sabiri din yayi wa bani isra'il da magana kuma dama mutum ne wanda ke faɗa a ciki wato yana da kima a cikin su yace musu inna ma'akum kuliyyan min kuliyyi ali fir'aun kuna tare da kayan kwalliya wanda asali kuka karbo daga wato mutanen fir'auna wa kana lahum idun yatazayyanu fihi wa yasfahiruna min al-qibt al-buni ya zama su dama wato suna da wata rana da suke buki su banu isra'ila akwai rana da suka ware suna buki kamar a ce duk shekara to idan wannan rana ta zo sukan karbi aron kayan kwalliya wajen kabilar banu isra'ila wato su ne kibbawa sai su karbi kayayyakin kwalliya su yi ado idan an gama wannan biki sai su maida musu kayan su fa ta'aru li zalika yau don haka su ma sai ya zama sun yi su wato wannan shekarar ma ya zama sun karbi aron waɗannan kayayyaki na kwalliya to gashi kuma har Allah ya kawo lokacin da aka hallaka fir'auna to kaga kayan kwalliyar da yana hannun su su maida ba فلما أخرجهم الله من مصر وغرق القبط وفي ذلك البني في أيديهم Allah ya hallaka kibtawa wato su ne kabilar Masar waɗanda suke tare da Fir'auna. Banu Isra'ila kuma Allah ya tsayar da su. Sun ƙetare wannan kogi. Ya zama ga dukiyar mutanen gari na hannunsu. To saboda haka sai Musa a samiri ya ce musu inna ku haramun alaikum wannan dukiyar fa da kuke rike da ita haramun ce ku kun sani tunda ba na ku bane. Don haka abin da za ku yi fa hatu ma inda kun fa nuhariku ku kawo duka dukiyar da take wajen ku za mu kona don a zamanin da ba a cin ganima ba a cin ganima idan ya zama akwai dukiyar mutum a hannunka babu yadda za ka yi ka maida masa to kamar yadda a yanzu sadaka za ka yi can kuma zamanin sai a kona وقيل هذا الهلي ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق akwai waɗanda ke cewa wannan kayan na kwalliya banu Isra'ila sun samu ne a bayan Allah ya riga ya hallaka Fir'auna wato ya zama kamar ganima kenan akwai kuma labarin da yake nuna a wannan kayan kwalliya sun karba ne wajen kabilar Ibtawa kafin ma Allah ya hallaka Fir'auna fa ala kulli hali suna dai tare da dukiyar banu mutanen Masar su banu Isra'il suna tare da dukiyar Ibtawa a tare da su a wannan lokaci shine Musa al-Samir yace ku kawo wannan dukiya a kara sai a kona wa anna haruna qala lahum a lokacin nan annabi haruna alaihi salam ya ce musu innal buliya ganima wa hiya la tahillu lakum idan ka dauki labari da biyu cewa banu isra'ila sun samu wannan kayan kwalliya ne a bayan Allah ya halaka fir'auna da gibbawa da dama wanda ke tare da shi to kaga ya zama ganima kenan saboda haka annabi haruna sai ya ce wannan ganima la tahillu lakum ba ta halaka gare ku فجمعها في حفرة كفرها don haka sai tara sai tara wannan ganima a wani rami da aka tona fa akhadha samiri shi ko Musa samiri ka wadannan wato dukiya da aka tara ne wato sai da ya samu dukiyar da ya kera musu dan malaki wanda suke bautawa wannan duka al-Imam Qurtubi ya kawo bayanin a cikin tafsirinsa yace to dalilin haka a lokacin da annabi Musa alaihi salam Allah ya tsayar da shi shi kuma yana tare da wannan kasa da ya diba sannan Musa a samiri yana tafiya tare da annabi Musa yana jin lokacin da banu Isra'ila suka ce ma annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ka sama mana abin bauta kamar yadda waɗannan mutane suke da abin bauta wa kana tilka aliha ala misal bakar kuma waɗancan abubuwan bauta din waɗanda banu Isra'ila suka yi sha'awar annabi Musa ya kama musu suna siffofin wato shanu ne da malaman tarihi suna cewa addinin mutanen misra a wannan lokaci bautan dan maraki ne saboda haka tun da banu isra'ila sun yi sha'awar su ma a sama musu dan maraki wanda za su rika bauta ma har ma sun roki annabi musa amma annabi musa ya ce ai inna kun qaumun tajhalun ku dai mutane da ke jahilci sai shi ya ga yanzu tunda musa bai dawo ba bari shi kuma zai sama musu wannan abin bauta din fasaga lahum ijlan jasadan wato musmatan saboda haka sai gashi ya kera musu dan maraki wanda ke da jiki idan aka ce yana da jiki wato an kera shi a siffa na dan maraki sosai ba wai kamar dan misali akan yi akan suranta abu amma sai dai a nuna kan ne na saniya sauran jikin kuma babu babu alama ba a kera ba don da yawa kakan samu wani gunki kai ne kawai babu jiki to amma wannan Allah madaukake ya ce an suranta halittar wato dan maraki kuma da jikin dan maraki wato gaba ɗaya jikinsa ba wai kansa kawai ba na haka yasa al-Imam Qurtubi yake musmatan gayar annahum kanu yasma'una minhu quwara gashi dai matacce ne dan baraki ne kira kira kira sa aka yi amma dai abin da ya dan kama musu hankali shine suna jin yana ruri yana kuka wannan kukan kaga ya nuna cewa ba dan maraki ne wanda aka saba sani ba don haka ashe dai abin bauta ne shi ma tunda ba dai dan maraki ba don dan maraki idan aka ce mutum ya kera dan maraki idan dai a matsayin gunki ne ko mutum mutumi ai bai kamata a ce yayi mutum ba amma shi wannan yana ruri yana kuka a nan wajen kukan malamai suna magana akwai malaman da ke cewa hikima nan ma ya mutu dabara ce ya mutu kawai ta inda suke iya jin ƙara daga cikin wannan ɗan maraki wannan Allah madaukaki ya bada labarin sa a wasu wurare cikin alqur'ani musamman a suratul qaha fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu quwa ya fitar musu da ɗan maraki wanda ke da jiki kuma sannan yana ruri kamar yadda Allah ya faɗa a suratul a'raf faqalu hadha ilahukum wa ilahu musa fanasi wannan shine abin bautan ku da annabi Musa shi kansa amma annabi Musa ya manta shi wannan Musa din shine Allah madaukake ce afala yarawna Allah yarji'a Allah yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a shin ba sa gani ne wannan dan maraki bai maida musu magana kaga inda ya faɗa a suratul qaha afala yarawna Allah yarji'u ilaihim qawla anan ba alam yarau annahu la yukallimuhum ba sa ganin cewa dan marakin baya magana da su Allah madaukake ce wala yamliku lahum darran wala naf'a bai mallaki cutarwa gare su ba kuma bai mallaki bai mallaki amfani ba Allah madaukake ce wala kad qala lahum harun min qablu annabi harun tun kafin dawowan annabi Musa alaihi salam ya riga ya gaya musu ya kaumi ya ku jama'a ta inna ma kuntum bihi wannan fitina ce ba aka aka saka muku wa inna rabbakum arrahman ainihi hakika ne Allah mahalicin ku shine Allah mai rahama ba wannan dan maraki ba wa tabi'uni don haka ku bi ni wa ati'u amri ku yi biyayya ga umarni na kazo kuka ce lan nafraha alaihi akibin hatta yarji'a ilaina Musa mu ba za mu kushe ba muna zizimtar wannan dan maraki sai fa idan Musa ya dawo gare mu kaga ba sa daraja annabi haruna kamar yadda suke daraja annabi musa alaihi salam duk da cewa dukkan su manzanni ne saboda haka al-imam qurtubi yace yaqul nasiyahu ha huna abinda shi musa samiri yake ga bani isra'ila shine annabi musa ya manta allah nasa gashi anan wa zahaba ya tulubu ya tafi kan tsauni yana neman shi ya manta allah sa gashi anan ya tafi can yana neman sa shine ma'anar haza ilahukum wa ilahu musa fa nasi fa dalla an fa ta'alu na'budu hadha al-ijla dan haka ku dau ku taho mu bauta ma wannan dan malaki to can inda Allah madaukake ke ganawa da annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala sai ga ya annabi Musa fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika lalle mun jefa fitina ga jama'arka a bayan tafiyarka kamar yadda annabi Haruna ya gaya musu ya kauni inna ma kutintum bihi fitina ce Allah ya muku da wannan dan maraki haka Allah ya gaya ma annabi Musa ya bashi labari tunda annabi Musa bai san abin da ke aukuwa ba fa inna qad fatanna min qaumaka min ba'dika wa adallahu musamir fa qala Musa ta da Musa ya rabbi hadha samiri akhraja lahum ijla min kullihim ya Allah kana ba labari shi wannan samiri din yayi musu dan maraki daga kayayyakin kwalliyansu Allah ba zuwa ce haka faman ja'ala lahu jasadan to ya aka yake da jiki yuridu Allah ma wa kama wata yake nufin cewa yana da halittar jiki sosai kamar na dan maraki ya aka yi har ya zama yana ruri sai Allah ba zuwa ce ni ne na bada wannan iko dan in ba dan na bada iko ba wannan dan marakin ba zai ruri ba shi sai annabi Musa alaihi salam yace masa wa izzataka wa jalalika ma adallahum ghayruka ina rantsuwa da buwayarka da daukakarka babu wanda ya batar da banu isra'ila in ba kai ba tunda kai ka bawa kai ka bawa dan barakin damar yayi ruri kaga har ma suka ji sannan suka halaka kada ta nan sai Allah ya ce masa sadaka ya hakima hukama ka faɗi gaskiya ya shugaban masu hikima wato wanda ya fi kwarewa cikin masu hikima shine ma'anar in hiya illa fitnatuka al-imam al-qurtubi ya kawo labarin nan gaba daya a cikin tafsirinsa sannan bayan ya gama sai ya ce wa hadha kalamu fihi tahawwur wannan magana cikinsa akwai shirme wato shirmen yana da yawa wato da jin labarin ka san babu gaskiya a tare shi domin abin da ake kokarin a tabbatar shi ne shi annabi Musa alaihi salam lokacin da Fir'auna ya sa ana kisan yara saboda an gaya masa cewa za a haifi wani yaro daga kabilar Banu Isra'il wanda a dalilin sa zai rasa mulkin shi yasa ana kisan yara sai Allah ya rufe cewa annabi Musa zai girma a gidan Fir'auna shi ne abin da Fir'aun yake ce masa alam rabbika fina walidan wa labitta fina min umrika sinin ashe ba mu muka rene ka ba kana dan karami bayan mun rene ka ma ka zauna cikin mu shekaru masu dimbin yawa bayan an rene annabi Musa nan ya girma gidan Fir'auna to sai ya zama an tsara wani labari cewar akwai wani da ake kiransa Musa a Samiri kaga shi ma sunansa Musa amma shi lokacin da ake kisan waɗannan yara mahaifiyarsa ta ɗauki yaron sai ta kai shi kogon dutse waye reni yaron mala'ika jibril shin da renon annabi musa da renon wancan musa a samiri wanne ya fi daraja kaga yana nuna cewa renon musa a samiri ya ma fi daraja akan renon annabi musa alaihi salam saboda shi annabi musa fir'auna ya rene shi wancan ko a samiri fa mala'ika jibrilu da kansa ya rene shi kaga yana gwada cewa ana son a nakasa darajar annabi Musa da haka da jin labarin kasan cewa ba gaskiya ba baya ga cewa malamai sun yi tambayoyi da dama game da wannan labarin wanda shi kansa Imam Qurtubi bayan ya kawo labarin ya tabbatar da cewa labarin ba shi da inganci haka nan sai ka duba tafsirin Ibn Atiyya rahimahullahu ta'ala al-Muharrar al-Majiz mujallad na 627 yace wa haza da'if yace wannan labarin yana da rauni ba yi da ma'ana ba shi da ma wato ma'ana wanda ya dace da gaskiya bare a jingina shi ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa malaman tafsiri waɗanda suke karyata wannan labari kamar misali al-imam qasimi a tafsirinsa mahasilu ta'wil a mujallal na bakwai shafi na 143 yana cewa an masa mufassiri duk malaman tafsiri sun kawo labarin Musa As-Samiri din nan a wani labarin ma ana cewa sunansa ba Musa bane Haruna As-Samiri kusan duk littafin tafsirin da zaka duba zaka ga labarin sa saboda haka idan aka zo fassara faqabtu qabqatan min afarir rasul nayi wata damka daga gurbin sawun manzo gurbin sawun manzo wato ya damki ƙasa daga ainihin gurbin inda godiyar da mala'ika jibril yake sai ta taka a nan su kansu malaman tafsiri suna da sabani a kai ana cewa ar-rasul anan shin jibril ne dan haka ana nufin arada bi afarihi wato gurbin ƙasan inda mala'ika jibril ya taka koko ainihin inda godiyar da mala'ika jibril yake kai wato inda goje ta taka nan ne ɗiba saboda ainihin yadda abin da ya zo a cikin alkur'ani lamirin yana komawa ne ga arrasu wane ne arrasu mala'ika jibrilin ko ko goje da ke kanta ana cewa ta ya aka yi ma shi musa asabiri ya iya ganin mala'ika jibrilu banda sauran mutane ta ya aka yi mala'ika jibrilu ya reni musa asabiri shin mala'ika jibrilu yana renon mutane yakan zo duniyar nan ya reni mutane akwai tambayoyi da yawa waɗanda babu amsa su wanda shi al-Imam Qasimi ya kawo waɗannan sabani yake cewa inna ma ra'ahu yawma falqil bahari akwai masu cewa ai shi Musa Asamiri bai taba ganin malaika Jibril ba sai a ranar da Annabi Musa ya dauki tekun da sandarsa ruwa ya dare a wannan ranar da shi ma ya gashi wa qila waqta zahabi Musa ila Tur wasu na cewa a lokacin da Annabi Musa zai tafi kan dutsen Tur ne واختلفوا أيضا أن السامري كيف اختص برؤية جبريل عليه السلام تيا أكي باب وان دي تبقى ملائكة جبريل شكين بنو إسرائيل سيدي موسى السامري ومعرفته من بين من بين سائر الناس يا أكي ما أن يدتشوا ملائكة جبريل يكري كده يزوء السفر متعد وأنه باب شكا to amma idan mala'ika jibril zai rikida ya zo a siffar mutum ya hau godiya yana kokarin ya sha kan fir'auna lokacin da yake kokarin ƙetare teku ya aka yi shi asamiri ya iya ganewa wannan da ke kan godiya mala'ika ne ba mutum ba ya aka yi sauran banu isra'ila ba su gane ba don haka yasa ake ta ai saboda mala'ika jibrilu shi ya rene shi ya dade yana ganin sa don haka yasa idan ma ya rikidan yana ganewa ala kulli halin labarin ba shi da inganci daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka malaman tafsiri sukan kawo shi kusan duk malaman tafsiri sun kawo labarin amma labarin babu inda ake jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa al-Imam al-Qasimi yace wa ka yace wa kullu hadha laysa alaihi asaratun min ilmi wa la yadullu alaihi at-tanzil al-karim babu inda aka samu ayar al-Qur'ani da ta yi bayani game da wannan babu inda aka samu wani wata hujja ta ilimi da take tabbatar da gaskiyar labarin asali haka nan mai tafsirin at-tahrir wa tanwir al-imam al-tahir bin ashur a mujallal 17 shafin 265 yace wa rawahu qissatan sun ba da labari cewa inna samiri fatanahu Allah shi as-samiri din nan Allah ne yayi nufin fitina ga wani Isra'il ta dalilinsa fa arahu Allah jibril rakiban farsan فوضع حافر الفرس مكانا فإذا هو مخضر بالنبات wannan wato wani wata wani labarin da aka bayar game da shi cewa shi asabiri ya ga malaika jibril ya hau godiya wa wafi hafirul faras makana yana kallon abin da yasa ya gane cewa mala'ika ne duk da cewa ba a sifar mala'ika ya ba a sifar mutum ne wanda ya hau kan godiya ta yadda aka yi ya gane saboda godiya ta taka wani guri tana daga kafarta fai za kuwa mukbarun bin nabati sai ga wurin ya zama kore shar har Allah ya fitar da tsiro a karkashin daidai inda godiya ta taka wato kenan inda duk ta taka Allah yana raya shi fa alima samiri sai shi as-samiri ya gane anna asara jibrila idza ulqiya fi jamadin sara hayya duk inda mala'ika jibrilu aka ce ya sa ka iya ganin inda ya taka to idan ka ɗebi wannan kasa duk abin da ka zuba masa Allah zai tada shi zai bashi rai duk abin da ka tada shi ka zuba masa to Allah zai bashi rai ta dalilin haka fa akhadha qabbatan min zalika turab wa sana'a idla ya ɗebi damki guda na wannan kasa saboda ka da aka kera wannan dan maraki ya kera musu dan maraki wa alqa bi qabbatin alayhi fasara jadal saboda haka yana watsa wannan kasan akan dan marakin da ya kera sai dan marakin nan ya zama to mai jiki sosai halitta hayyan yana madare lahu kuwarun ka kuwarun ijli yana kuka irin kukan dan maraki fa abara an zalika al-ilqa bin nabd wa hadha alladhi zakaruhu la yujad fi kutub al-isra'ili bayan ibnu ashur ya kawo labarin a tafsirinsa sai ce to duk wannan bayanin da malaman tafsiri suke yi ba ka ma samu ka a littafin banu isra'ila wannan labarin ma ba za ka same shi ba hatta gurin banu isra'ila akan ce labari an ciro daga wajen banu isra'ila wato shi ne isra'iliya to amma shi wannan babu shi ma a wajen banu isra'ila wala warada bihi atharu min as-sunnah babu kuma wani labari da aka samu ta sashen sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo bayaninsa wa inna ma hiya aqwalu li ba'd salaf illa dai an samu babu shakka cikin magabata akwai waɗanda suka yi wannan bayani an samu waɗanda suka yi wannan bayani wa la'allaha tasarrabat lin nas min riwayat al-qasasid tana yiwa ta labarin masu ba da tatsuniya dan akan samu labari waɗanda ke ainihin aikin su shine rubuta tatsuniya sai da aka samu irin wannan sun rubuta tatsuniya daga nan sai a haɗa shi da littafin Allah amma dai a ce labarin yana da asali in ma a littafin ahlul kitabi ko ko a cikin alqur'ani ko hadisin manzon Allah ba labarin kamar tatsuniya ce to amma kuma kusan duk littafin tafsiri in ka bude zaka ga ta ya aka yi malaman tafsiri suka karɓi wannan babu shakka akwai dalili dalilin da yasa ake yawan sa labarin asamiri a cikin littafin tafsiri saboda akwai wani hadisi mai tsawo akwai wani hadisi mai tsawo da ake kiransa hadisul hadisul futun hadisul futun hadisin yana da tsawo hadisin Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ya taba ba da labari wannan labarin wanda ya kunshi gaba ɗaya tarihin banu Isra'il hadisi ne guda ɗaya yana da tsawon gaske kamar yadda al-Imam Suyuti ya faɗa al-Imam Suyuti ya rasu hijira da shekara 911 wato shekaru 525 da suka wuce yana da littattafai da yawa al-Imam Suyuti daga ciki akwai al-Iskan fi ulum al-Qur'an wato yana daga cikin littafansa mafi muhimmanci a mujallar da hudu shafin 257 ya yi magana akan wannan hadisi hadisin Abdullahi bin Abbas ana kiransa hadisul futun tawilun jiddan hadisin yana da tsawon gaske Abdullahi bin Abbas ya ba da wannan labari wanda labarin ya kunshi kissar Annabi Musa tun daga haihuwarsa tun kafin haihuwar Annabi Musa alaihi salam har zuwa ga haihuwarsa har babu zai da aka samu tsakaninsa da fir'auna har ya kai ga hallaka fir'auna da tafiyar da annabi musa ya yi da banu isra'il duk hadisi guda ne yake ta bayani mai tsawon gaske don haka yasa ake kiransa hadisul futun hadisin da ya kunshi fitintinu saboda Allah ya ce wa fatanna ka futuna annabi musa alaihi salam ya samu fitintinu da dama wajen banu isra'il to wannan hadisin kuma yana cikin littafin hadisai kamar misali littafin al'imamu nasa'i haka nan al'imamu ahmad bin hanbal shi ma ya ruwaito shi amma duk da haka malaman hadisi sun tabbatar da cewa wannan hadisin na abdullah bin abbas wanda ya bada labarin annabi musa alaihi salam wannan hadisin bai da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ma ya inganta to iyakansa zuwa ga abdullah bin abbas wato abdullah bin abbas shine wanda ya bada labarin amma bai danganta labarin ga manzon Allah ba labarin yana cikin tafsirin ibn kasir ya kawo shi kuma a littafin sa albidaya wa nihaya mujallal nabi shafi 181 a cikin labarin abdullahi bin abbas ya ce bayan annabi musa alaihi salam Allah ya hallaka fir'auna Allah ya tsira da banu isra'il wato sun fito tare da shi annabi musa lokacin da banu isra'ila suka ce ya kai Musa iji Allah na ilahan kama lahum aliha ka sama mana abin bauta kamar yadda waɗancan mutane suke da abubuwan bauta daga lokacin annabi Musa alaihi salam sai ya gane muhimmancin banu Isra'il su samu littafi idan yanzu gashi yana da rai a gaban har jahilcin su za ta kai ga su nemi ya sama musu gunki da za su bauta ma to me kenan yaya yanayi zai kasance idan kuma aka ce annabi Musa alaihi salam baya yanzu fa yana da rai kenan wani isra'ila suke cewa ya kama musu abin da za su rika bauta ma ya kama musu gunki kaga jahilci ya kai makura saboda haka sai annabi Musa Abdullahi ibn Abbas yace fa anzalahu Musa manzilan sai annabi Musa da aka isa wani zango sai yace kun ga nan gurin ku tsaya a nan kafin ya tafi kenan ya tafi gana wasa da Allah subhanahu wa ta'ala fa anzalahu Musa manzilan ya saukar da su a wani guri babu wanda ya sa wannan guri tunda ba a ayyana shi a cikin alkur'ani ba ba a bayyana cikin hadisan manzon Allah ba amma dai ana cikin tafiya din tunda annabi Musa bayan hallaka Fir'auna ya dauki bani Isra'ila ne zai kai su kasar da Allah ya musu alkawari za su zauna nan ya saukar da su wannan guri sai ce ku zauna a nan kafin ya rabu da su sai ya ce atiqu haruna ku yi biyayya ga haruna fa inni qad istakhlaftuhu alaykum saboda na wakilta shi akan ku ko bayan na tafi ya zama shugaba a madadina fa inni zahibun ila rabbi saboda zan tafi ga Allah mahalicci na wa arjalahum 30 yawman annabi Musa ya ba su kwana 30 an yarji'a ilayhi fiha yace musu zai dawo a cikin waɗannan kwanaki 30 falamma atara fa Abdullah bin Abbas yace to lokacin da annabi Musa ya tafi ga Allah mahaliccinsa azza wa jalla wa arada an yukallimahu fi 30 yawman ya yi nufin zai yi magana da Allah cikin a bayan kwanaki talatin saboda sai an samu ibadar kwana talatin kafin annabi Musa zai magana da Allah wa kad sama kunna kuma duka yayi azumi laila kunna wa nahara kunna dare da yini wa kariha an yukallima rabbahu annabi Musa sai ya kyamaci yayi magana da Allah wa rihu fihi rihu fami sa'ili ga ainihin wato bakinsa yana tsami irin tsamin bakin mai azumi fatana wa Musa shay'an min nabatil ardi fa mazabahu saboda haka annabi Musa sai ya samu wani tsiro daga cikin wato ƴaƴan itatuwa saboda haka sai ya tauna saboda akwai ƴaƴan itatuwa waɗanda suke da kamshi idan ka ci bakin ka sai ya kamshi saboda daraja Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin bai dace a ce yayi magana da shi bakin shi yana tsami irin na mai azumi ba bare kamar yadda labarin ya zo annabi Musa ya yi azumin kwana talatin laila hunna wa nahara hunna dare da yini wato ya jera kwana talatin ba ci ba sha wannan labari haka ya nuna to idan ku za a yi kwana talatin ba ci ba sha tsamin baki ai zai tsanani saboda sai annabi Musa ya ɗauki wani ɗan ice ya tauna saboda ko bakinsa ya yi kamshi yana taunawa fa qala lahu rabbuhu hina atahu lokacin da annabi Musa ya iso ainihin gurin lokacin da ya iso wurin da Allah ya kaddara zai gana da shi din sai ce masa lima afarta dan ne ka ka ci abinci wa huwa a'lam bil ladhi kana Allah ya fi sanin abin da ya auku amma duk da haka yana tambayar sa dan ya ji dalili qala sai ce ya rabbi inni karifu an ukallimaka illa wa fami tayyibur bi na kyamaci a ce na yi magana da kai sai fa idan baki na kamshinsa yana da kyau amma idan ya zama abin da ke fita daga baki na tsari ne to ba zan so in yi magana da kai ba قال سيدي أو ما علمت يا موسى أن ريح فم السائب أطيب من ريح المسك أشياء يا كي موسى بك ba? tsamin bakin mai azumi ya fi turaren almiski kamshi to tun da kayan aiki babu tambaya yarji fa sun ashirin sai ka koma kai azumin kwana goma sun ma tuni sannan ka dawo ko fa ala musa ma amara ku rabbihi rabbu saboda ka ta ana musa ya aikata abin da Allah ya masa umar falan ma ra'a qaumu musa to can kuma mutane annabi musa alaihi salam inda matsala take kenan saboda ya ga maka kwana 30 zai yanzu gashi an samu ƙarin kwana kwanaki goma saboda ka canza suka ga cewa lam yarji ilaihim fil ajali bai dawo gare su a cikin wa'adin da ya diba musu a wannan lokaci sa'afin zalika wannan abin ya ya dame su kwarai sun shiga wani damuwa wa kana harun qad khatabahum a wannan lokaci annabi harun yayi musu hutuba yace musu innakum kharajtum min misra kun fito ne fa daga misra wa liqaumi fir'auna indakum awari wa wada'i wato a daidai wannan tsakani ne annabi harun ya yi musu wasi ya musu nasiha akan su tattaro waɗannan dukiyoyi na mutanen Masar wanda ke tare da su kawo saboda ba mallakan su ba yace wala kun fi hamisu zalika wa ana ara an tahtabi tasibu ma lakum indakum wala uhillu lakum wadi'a istawda'tumuha wala ariyatan wala sabiradina ilayhim shay'an min zalika idan ya zama akwai dukiyar mutanen Masar a hannunmu ba za mu iya maida musu ba, to abin da za mu yi kawai shi ne mu haɗa wuta mu ƙona wannan. Wazafna bi raɗina ilaihim shay'in min zalika wala mumsakihi li anfusina haramun ne mu rike abin da ba namu ba tunda dukiyar ba samu bace sannan babu halin mu maida shi fa hafara hafiran don haka sai tona wani rami wa amara kullu qaumin indahum min zalika min mata'i tawhiliya an yakasifuhu fi zalika rafi da yi umarni ga cewa duk wanda ke tare da wani abu wanda ba nashi ba ya jefa a wannan rami sun ma abu kada alaihi na sannan sai ya kunna wuta a kai fa harakahu ya kona shi fa kala sai ce la yakunu lana wala lahum annabi haruna ya ce wannan ba zai zama dukiyar mu ba kuma bai zama nasu ba wa kana samiri min qaumin ya'budun al-baqar a wannan labari na abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce shi shi samiri yana daga ainihin mutanen da ke bautan dan maraki jirani da bani isra'il wato akwai ainihin waɗanda ke suke makwabtaka da su a misar kafin Allah ya hallaka bani isra'il to waɗannan waɗanda suke makwabtaka da su suna bautan dan maraki saboda ka shi wannan samiri din ya zama to yana da yana da wato kusanta da waɗancan mutane da ke bautar ɗan mariki a Masar. Walam yakun min bani Isra'ila a wannan labarin ma yana nuna kamar ba baya cikin ba bani Isra'il din yana cikin waɗancan mutane ne. Fahka mana ba Musa wa bani Isra'il fi nastamalu amma dai ya zamanto an ɗauko shi lokacin da Allah ya yi nufin zai tsiratar da bani Isra'il shi ma sai ya zama an taho tare da shi. kaga wannan labarin yana nuna cewa shi as-samiri asalin sa ba banu Isra'il bane yana cikin kifawa waɗanda ke bautan gunki dama suna bautan dan maraki a masa amma da ke Allah ya yi nufin zai tsira baya cikin waɗanda Allah zai halaka sai zama so yana tare da banu Isra'il mu'amalarsa komai na shi yana tare da banu Isra'il don haka lokacin da aka taho sai zama an taho da shi fa qubiya lahu an ra'a asaran qababa minhu qabdata sannan ya kasance kamar yadda labari ya gabata cewa ya ga alamar gurbi game da wato inda godiyar mala'ika jibril ta taka ya ga alamar wurin ya rayu saboda ka ya ɗibi kasan wannan wurin mamar rabi haruna saboda ka sai ya zo wuce haruna fa kana da ku harun nabi haruna ya ce masa ya samiri sai ya ce na ala tulki ma fiye duka kai kuma ba me yasa baka jefa abin da ke hannunka ba wa huwa qadimun alayhi shi ko samiri yana rike da abin da ke hannunsa shi annabi musa haruna ya dauka abin da ke hannun samiri dukiyar mutanen Masar ne don ita ce ake son a kona a yanzu wanda aka karbo la yara ku ahadun tuwala fawala zalika babu wanda ya ga abin da ke hannun samiri tsawon wannan lokaci saboda haka annabi Haruna bai sani ba sai ce saboda kai ma ka zuba ka jefar da abin da ke hannunka menene ke hannunka sai ce hadhihi qabdatun min athar rasul alladhi jawaza bikum al-bahara wannan wato gurbin ainihin sawun manzo ne wanda na ɗiba a lokacin da Allah ya ƙetarar da mu banu daga wannan wato teku wala ulqiha li shay'in illa an tadku wallaha idza alqaituha an yakuna ma'uri ba zan jefa ba sai in za ku min addu'a duk abin da nake so idan na jefa din Allah ya mai da shi wato shi ba zai jefa a cikin wannan wutan ba ba zai jefa abin da ke hannunsa ba sai fa idan za a mar addu'a idan ya watsa din bukatar ta tafiya fa alqaha saboda ka sai Haruna yace babu damuwa zan yi ma addu'a kaga zai samu addu'ar annabin Allah kenan kaga yayi dabara zai wasa wannan kasa kasan dama ragowan kasa ne da ainihin wato godiyar mala'ika ta taka ya ɗebo kaga yana da wani abu da ya rike kenan wanda yake fatan zai cimma burinsa sannan gashi an zo an hada da addu'ar annabin Allah kala sai yace to barin waka ta zai waka sai yace uridu an takuna ijlan ina son duk abin da ke cikin wutan nan ya zama dan maraki fatta ma ma kana fil hukra min mata'i al-awhiliya aw nuhas aw hadid Abdullah ibn Abbas yace to duk abin da ke cikin wutan ya zama da kaya da aka jefa da karfe da aka jefa da da dinari ko azurfa ko karfe duk wani abu da aka jefa a wutan fasara ijilan ajwa sai zaman ko Allah ya maida halittarsa ta zama da dan maraki gashi nan halitta gaba ɗaya saboda ya dace da addu'ar annabi Harun saboda kuma ya dace da wancan ƙasa da yawa laita fihi ruhun amma kuma dan marakin babu rai a tare da shi lahu kuwa sai dai kuma yana ruhi amma ba shi da rai kowa ya gani ya san cewa wannan dan maraki ne da aka kera da zinari wato na karfe kira ne aka yi amma ba shi da rai sai dai kuma duk da haka yana ruwa abdullahi bin abbas ya ce la wallahi ma kana lahu sautun qab ba shi da murya kam wannan dan malakin inna ma kana sirrihu tadkhulu min duburihi wa takhruju min fihi wato ta yanda wannan dan malaki ya fito iska in ta shiga ta duburarsa ta fito ta bakinsa shine sai su ji dan malakin kamar yayi kuka kamar yayi ruri fa kana zalika sautu min zalika fatafarraqa banu isra'ila firqan a wannan lokaci sai zan banu isra'ila sun karkasu gida-gida saboda dole hankali zai tashi dole kuma za a samu rabuwan kai dan ga wani abin mamaki ya au za ka kowa ya taho ya samiri ma haza menene wannan ya kai samiri wa an ta'alam bihi tun da kai ka kawo mana kai ka fi sanin sa kada zai ce haza rabbukum wa rabbu musa ai wannan da kuka gani shine mahaliccin ku shine Allah naku kuma shine mahaliccin annabi Musa alaihi salam a banzar tsarika zai wuta ya bace hanya ne ya hau tsauni neman shiga shi anan na kawo muku shi wakalat firqat la nukazzibu biha hatta yarji'a ilaina musa wasu suka ce to ba za mu karyata ba sai dai annabi musa ya dawo dan shine mutumin da muka gaskanta fa in kana rabbuna idan annabi musa ya dawo ya ce wannan shine allah lam nakun bayyanahu kaga kenan ba mu rasa allah mu ba ba mu rasa allah mu muna tare da shi wa ajazna fihi hina ra'ayna wa in lam yakun rabbana idan kuwa ba shine Allah ba fa fa inna nattabi'u qawla Musa sai mu bi maganar Annabi Musa alaihi salam wannan bangare fa wato su dai ba su gaskanta ba ba su karyata ba suna jiran dawowan annabi Musa alaihi salam wa qalat firqatun aka samu wani bangare kuma hadha min amali shaytan kai kun ga abin nan da wannan mutum ya aikata aikin shaytan ne wa laysa bi rabbina dan maraki ba shine Allah mu ba wala nu'minu bihi ba za mu yi imani da shi wala nusaddiq ba za mu gaskanta ba kaga waɗannan sun tabbata akan imanin asali wanda Annabi Musa ya basu akai wa ushriba firqatun fi qulubihim as-sidqa bima qala samiri fil ijl amma akwai bangaren da ya zamanto gaskanta maganar samiri ta riga ta nutsu a cikin zukatansu duk abin da samiri ya faɗa kuma za su yarda don akwai mutumin da koda musulmi ne a yau idan ka yi masa wani tsatsu bayan sannan sai ka raba shi da imani da zaran ka yi wata yin tsatsu bayan su shi kenan duk addinin da ya shekara da shekaru zai watsar da su zai yarda da duk abin da ka aikata kuma duk abin da ka faɗa masa zai gaskanta a cikin minti guda wani yana rabuwa da imanin sa Allah ka kare mu saboda haka ya zama bazu Isra'ila sun rarrabu kashi kashi wa qala lahum harun alayhi salam Abdullah bin Abbas yace sai annabi Harun ya ce musu ya kauni inna ma kutintum bihi wannan fa fitina ce aka jefa muku wa inna rabbakum ar-rahman ai mahalicin ku shine ar-rahman laisa hadha ba dan marakin nan bane kazo suka ce a'a ba dan marakin nan bane Allah mu eh amma ba da Musa wa adana salatin ne ya aka yi Musa ya mana alƙawarin kwana 30 thumma aklafana sannan ya saba mana alƙawari gashi an wuce kwanaki 30 hadhihi 40 yawman kad mabad kwana arba'in ta wuce bai dawo ba to wace amsa annabi haruna zai ba su wace amsa annabi haruna alaihi salam zai ba su kaga ba shi da amsa da zai gamsar da su tunda annabi musa yana gaba da shi annabi musa ya ce musu kwana talatin zai yi annabi musa bai dawo ba Da haka a wannan lokaci take sai wawaye suka ce afa rabbahu ko dai kyale musa ai yayi kuskuren inda Allah yake ne yanzu gashi dai mun gashi ya fito daga wuta fa huwa yadlubuhu wa yabtagi ya tafi neman sa to gashi nan annabi muna tare da shi lokacin da Allah ya magana da annabi Musa alaihi salam wa qala lahu ma qala Allah ya bashi labarin abin da ke aukuwa a nan to wannan lokaci annabi Musa alaihi salam farata ila qaumihi lokacin da annabi Musa ya dawo ga mutanansa ya dawo ga mutanansa a cikin bacin rai wa qala lahum ma sami'tum shi ne Allah maɗaukake ba mu labarin irin abin da wato annabi Musa alaihi salam ya gaya musu sai dai kafin nan shi wannan labari da Abdullah bin Abbas ya bayar game da abin da ya auku tsakanin As-Samiri da Banu Isra'il da kuma annabi Harun alaihi salam labarin da ake kiransa hadithul qutun wannan lokaci da Abdullahi bin Abbas ya ba da labarin bayan ya gama bai jingina maganarsa shi kansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Bai jingina maganarsa ga manzon Allah ba. Don haka in ka duba tafsirin Ibn Kathir a mujallar biyar shafin ɗari biyu da tamanin da biyar. Ibn Kathir ya ce, haka zarawa hul imamun nasa'i. Labarin yana da tsawon gaske kuma al-imamun nasa'i ya ruwaito shi a sunan al-kubra haka nan ibnu jarir al-qabari a tafsirinsa game da suratu taha yace da kuma tafsirin ibnu abi hatim kulluhum min hadith yazid bin harun bihi wa huwa mawqufun min kalam ibn abbas ta duk hanyar da hadisin ta biyo idan ka dauki riwayoyin hadisin gaba da zaka tabbatar da cewa hadisin ya tsaya ne ga abdullahi bin abbas bai isa ga manzon Allah ba wa laysa fihi marfu'un illa qalilun min kadan daga cikin waɗannan labarai da Abdullahi bin Abbas ya bayar suke da hujja da wata magana ta manzon Allah shi ne sai Abdullahi ibn Kathir ya ce wa ka'annahu wa ka'annahu talaqahu ibn Abbas mimma ubiha naqluhu min al-isra'iliyat an ka'ab al-akhbar abu gairi akwai alamar shi kansa Abdullahi bin Abbas tunda bai ce manzon Allah da ya karanta da shi ba akwai alamar daga cikin malaman banu Isra'il aka samu wanda ya karantar da Abdullahi bin Abbas wannan hadisi ya karantar da shi wannan hadisi domin musulunci bai haramta ɗaukan labarin banu isra'ila ba idan ya dace da hujja ta ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah don abin da manzon Allah ya karantar da mu kenan idan banu isra'ila suka faɗi magana kada ka ƙaryata kar ka gaskanta sai ka auna shi da maganar Allah da ta manzon sa idan ya zama maganar da suka yi bata saba wa maganar Allah ba sai a ɗauke ta idan maganar da suka yi ba ta saba wa maganar manzon Allah ba sai a ɗauka saboda haka Abdullahi bin Abbas ya zama ya ɗauki wannan labari alhali labarin ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Kathir ya ce kuma ya ji malaminsa yana da malami da ake kiransa Abu Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi al-Imam al-Mizzi ya rasu hijira na da shekara 742 wato shekaru 664 da suka wuce al-imam al-mizzi malamin hadisi ne shi ma al-imam al-mizzi yana gaya ma ibnu kasir yace wannan hadisin labarin at-samiri gaba ɗayansa bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato ya je tsaya ga Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ya bada wannan labari abinda ake tsammani shi ma ya samu labarin ne wajen malaman banu Isra'ila. Don saboda haka a nan duk inda ka samu kissa da take bayanin Asamiri in ma ta sunansa Musa ko Haruna. Asamiri shine asalin sunan da Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani wannan ya tabbata. Amma banda Asamiri ya ce ma sunansa Musa ko sunansa Harun ko kuwa a inda ya taso ko asalinsa ba banu Isra'il bane mala'ika Jibril ya rene shi ya aka ya kera wannan dan baraki duk labarin gaba ɗayansa bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hakika abinda Allah ke tabbatar mana a kai shi banu isra'ila sun yi shirka da Allah wannan shine hakika banu isra'il sun yi shirka da Allah sun yi dan baraki waye musu dan baraki wani mutum da ake kira Asami wanda Allah ya bada labarin sa cikakke insha Allah za mu iso gare shi suratu taha daga aya ta 83 har zuwa aya ta 98 to Allah yake walamma suqita fi aydihim ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ورأوا أنهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما سقط في أيديهم سائلا دلك فائد كان هنوان وتوانا كان مغنى شيء أكيد لارتي وتوانا نبي سائلين da suka yi nadama Allah madaukake yana amfani da kalmar hannuwa wanda ya zo a tsarin larabci don a yi bayanin nadama wannan ya zo da misalai da yawa shi ma a cikin alkur'ani kamar misali Allah ya bada misalin mutum yakan tafa hannunsa a matsayin yayi nadama shi ma ya bada misali shi a cikin alkur'ani a suratul kafi aya ta 42 wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi me yake nufi ya waye gari yana nadama yuqallibu kaffayhi Allah ya bada misalin yadda ake nadama mutum kaga yana tafi in kaga mutum yana buga dama kan hagu alamar yana da dama sannan a suratul furqan nan ma Allah ya bada misalin kuma amfani da hannu wajen nuna nadama wa yawma ya'abbu zalimu ala yadayhi ranar da azalimi ke cizon hannunsa in kaga mutum yana cizon yatsa me yake nunawa yana nadama saboda haka Allah ya sanya amfani da kalmar hannuwa kalmar hannuwa don tsari na larabci idan aka ce suqiqa fi aidihim ana nufin nadim an faɗi kan hannuwansu da larabci wato da larabci ana nufin wane ya yi nadama idan mutum yana cikin nadama sai a ce su kifa fi yadi in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an mujallal na bakwai shafin ɗari biyu da hamsin da bakwai ya tabbata cewa banu isra'ila sun yi nadama abin da suka aikata walamma su kifa fi aidihim sa'ilin da suka yi nadama wara'au annahum qad dallu suka ga cewa lalle sun bace wannan ya nuna cewar kafin ma annabi Musa alaihi salam ya dawo banu Isra'ila sun yi nadama abin da suka aikata don haka annabi Harun ya yayi tsaye wajen wa'azi gare su hatta kai ga da yawa sun gane cewa abin da suka aikata din nan laifi ne kazo sai suka ce la illam yarhamna rabbuna lalle idan mahaliccinmu bai mana rahama ba wa yaghfir lana idan bai gafarta mana ba lanakunan na min kafirin lalle za mu kasance cikin waɗanda suka yi hasara kaga ya tabbata kenan sun yi nadama sun yi nadama amma kuma yanzu ba su da tabbacin samun gafaran Allah ba su da tabbacin samun gafaran Allah sun yi nadama kam amma shi Allah zai gafarta musu wannan babu tabbas shi sa suke cewa to fa idan ba mu samu gafaran nan ba idan ba mu samu rahamar Allah ba za mu kasance cikin waɗanda suka yi hasara walamma raja'a Musa ila qaumihi ولما رجع موسى إلى قومه غضبان عسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ولما رجع موسى الى قومه sa'ilin da alai Musa alaihi salam ya dawo ga jama'ansa bayan wa'adin ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya kai ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا yana fushi yana kufula wato Allah yana siffanta yadda annabi Musa yake lokacin da ya dawo tare da bani Isra'ila gabubana asifa menene al-asif al-asif shine shadidul ghadab mutum ne tsananin fushi ya fi ƙarfin fushi idan aka ce wane ya kukula ya tunzura wane ya ya tunzura wato yana cikin tsananin fushi don haka fushin da Annabi Musa ya dawo da shi ba karamin fushi bane domin da karamin fushi ne da Allah bai kawo ƙarin kalmar al-asif ba da an tsaya kawai walamma raja'a Musa ila qaumihi gabban Annabi Musa ya dawo ga mutanensa da fushi ya fi ƙarfin fushi halin da Annabi Musa ya shiga yana da tsananin gaske qala bi ita ma khalaqtumuni min ba'di sai yace tir da abin da kuka mai bayana da shi tir bayan na tafi abin da kuka aikata da na bar ku kuna kan shari'a sai gashi na dawo na tarar da ku akan shirka a ajiltum amra rabbikum yanzu kuna hanzarta al'amarin mahalicci ku kun isa ku gaggauta al'amarin Allah wasu na cewa ai to ai ka wuce kwana talatin to Allah yana da iko ya kara shekara talatin ba kwana ba kuna da iko kansa kai ce da gaggawa ko ku Allah ke da damar yi abin da ya so kuna gaggauta al'amarin Allah wa alqal Allah ta alai Musa alaihi salam ya jefar da alluna ya jefar da alluna da littafin saura ke ciki wanda Allah ya bayyana mana a suratul Qaha bayanin da yafi anan dan yana cewa qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana wannan aya ta 86 zuwa 87 Adam Musa ya ce, Ya ku jama'a ta, ashe Allah bai muku kyakkyawan alkawari ba? Kyakkyawan alkawari shi ne za a ba ku littafi, idan aka ba ku littafi an gama. Idan aka ba ku littafi maganar tsaka kuma ta ta ƙari. A faƙala alaikum al'amadu shi lokacin ne ya muku tsawo, am aratum an ya hilla alaikum gaba bi min rabbikum ko kuna so ne fushi daga wajen Allah mahaliccin ku ya sauko a kanku fa akalaftum mawidi shi ne kuka saba mu alkawari na. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري أنفذ الكباشي إن كذب تفسير ابن كثير مجلد نابير شاكر غريبي كمان نبير ابن كثير يقول ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه me yasa annabi Musa ya jefar da alluna saboda yana fushi da abin da mutane suka sa abin da ya tarar da mutanensa suna aikatawa wanda shi da abin da jumhur ulama suke fassara wannan aya da shi salafan wa khalafa idan dai aka ce anai Musa ya dawo ya yi fushi me yasa shi fushi galibin malaman sunna suna cewa saboda halin da ya tarar da mutanensa to amma akwai fassara ɗaya tak wanda aka samu in ma fassarar ta inganta al-imamu qatada yana cikin tabi'ai yana cikin malaman farko yana cewa abin da ya sa annabi Musa ya jefar da alluna saboda cikinta an ya karanta a littafin attaura sai ya ga falalar al'ummar annabi Muhammad ya ga falalar al'ummar annabi Muhammad to mu ke na mabiyan annabi ya ga bayanin falalan mu akan mutanensa sai kenan hassada ta sa ya jefar da waɗannan alluna to shin wannan ya dace a faɗi irin wannan magana ga annabin Allah shi da ibnu atiyya a tafsirinsa a mujallar da shafi na hamsin da biyu yace wannan maganar haza qaulun radiun kazamar magana irin wannan bai kamata a jingina ta gama malamin sunna ba saboda haka fassaran ma bai dace a jingina ta ga imamu katada ba a ce an su siffanta annabi Musa da hassada irin ta jahilai saboda Allah ya masa wata kyauta ya ga Allah ya yi ma annabi Muhammad kyautar da ta fi tashi shi yasa hassada ta sa ya watsi da waɗannan alluna kaga wannan abin dace da mutumin kwarai ba bare ma kuma a ce annabin Allah ne don haka yasa ibn kasir ya ma ji nauyin ya kawo maganar a tafsirinsa illa kawai abin da yake mafi yawa jumhurin malaman tafsiri abin da suke faɗa kenan kuma shine ya dace da asali labarin annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya dawo daga dutse ya dawo daga wajen ganawarsa da Allah subhanahu wataala ya tarar da banu Isra'il sun shirka da Allah sai ya watsar da alluna kaga wannan bai saba ma hankali me yasa ga guba da asifa saboda kusata da tunzura saboda annabi Musa ya ya shiga tsananin fushi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma fassara wannan hadisi ya ma fassara wannan aya akwai fassarar da manzon Allah ya yi wanda hadisin yana sahihul jami'i sahih hadisi na 5373 da kuma 74 hadisin Abdullah bin Abbas Anas bin Malik Abu Huraira duk sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa laysa al-khabaru kal mu'ayana labari bai kai gani da ido ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam labari bai kai gani da ido ba wato yana nufin kamar da hausa ka ce gani ya kori ji gani ya kori ji sai annabi ya ce inna allaha khabbara musa bima sana'a qaumuhu bima sana'a qaumuhu fil ifk lokacin da Allah ya ba ma annabi Musa labari a can kan dutse annabi Musa alaihi salam wurin da yake ganawa da Allah suna cikin magana da Allah sai Allah ya ba shi labarin ga abinda mutanen ka suke a yanzu sun yi ɗan maraƙi suna bautansa yana gaya masa manzo Allah ya ce falam yulqil alwa amma lokacin da Allah ya gaya mar annabi Musa bai jefar da allunan ba ai riga an bashi allunan amma bai jefar ba falamma ayana ma sanahu amma yanzu da annabi Musa ya zo ya gani da idonsa abinda banu Isra'ila suka yi alqal alwa sai jefar da allunan fankasara saboda haka sai allunan suka faffashe na lokacin da annabi Musa ya jefar da su ne suka fabbashe to kaga annabi ya fassara ya fassara dalilin kushin annabi Musa alaihi salam annabi Muhammad ya fassara dalilin kushin annabi Musa alaihi salam tunda an samu fassaran annabi annabi sallallahu alaihi wasallam to haramun ne kuma ka nemi fassaran wani malami ko da sahabi ne bare a dawo ga tabi'i ko tabi'in tabi'i idan aka ce ga fassaran manzon Allah to ba a nemi fassaran wani sai dai a nemi fahimtarsa a kaga manzon Allah ya tabbatar da haka a littafin mirqatul mafati shafu mishkatul mafati malami yace sun mafi ilqariha ima'un bi annaha innama tanfa'u li ahli al-iman da farko me yasa annabi Musa ya jefar da alluna mun ji amsa guda amsa guda ita ce annabi Musa alaihi salam ya jefar da alluna saboda bacin rai amsa ta biyu malamin yace saboda me tunanin inna ma tanfa'u li ahli iman ai allunan da ya kawo ya kawo su ne don amfanar banu isra'ila idan ya zama sun zama kafirai to me me fa'idar allunan gare su kaga wannan ma ya dace da hankali fa idza karu kufr wa tughyan lam yabqa fa'idatun fi ibqa'iha idan aka waye gari mutanen da annabi Musa ya tafi kwana arba'in ganawarsa da Allah ya samo littafi ya kawo musu yana zuwa ya tarar duk sun zama kafirai to me amfani littafin gare su saboda ka dan ya watsar bai laifi ba lakin na zahir annahu ma fati shay'un muhimmin min kafir amma bisa yadda labarin ya zo cikin alqur'ani babu alamar cewa akwai wani abin da aka rasa saboda annabi Musa ya jefar da waɗannan alluna saboda sun karkarye ba a rasa ilimin da ke cikin su ba domin da an rasa da Allah ya yi bayani ko an samu bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a samu bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam akai amma idan ya zama an mana bayanin cewa ya jefar da alluna sun kwakwashe ba a ce mana akwai wani ilimi na alluna wanda aka rasa ya nuna cewa wato dai allunan ne kawai suka kakkarye amma dai ilimin da Allah ya ba wa annabi Musa yana nan a ciki ba abin da aka rasa to ainihi wanda shine dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala bai ma gaya mana me ya biyo bayan fashewar allunan ba domin ai ba wani ilimi da aka rasa saboda allunan sun kwakwashe to amma anan shin annabi Musa ya yi laifi ko bai yi laifi ba jefar da alluna da yi kamar misali yanzu kai ne ka jefar da alqur'ani ko ka jefar da alqur'ani ka jefar da littafin Allah annabi Musa alaihi salam ya jefar da alluna kuma annabin Allah ne yana cikin mafi girman annabawan Allah ulul azmi ya jefar da alluna ya yi laifi ko bai yi laifi ba la bai yi laifi ba ya aka yi bai yi laifi ba saboda Allah ya gaya maka amsa tuntuni kai ne ka gane ba ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسف shikenan amsar kenan me yasa annabi Musa ya jefar da alluna saboda yana cikin tsananin fushi mai raba mutum da hankali annabin Allah ba abin da ke sa annabin Allah hankalinsa ya tashi sai in an saba ma Allah ba kamar kai bane yanzu sai ka rasa kuɗi hankalinka ya tashi shi annabi idan ya rasa wani abu na shiriyar Allah lokacin hankalinsa yake tashi ya bar mutanensa da imani ya dawo ya tar sun sun lalace to saboda haka ta annabi Musa kuma halittarsa halitta ce mai tsananin na mutum mai tsananin fushi shi yasa Allah ya ce gabbana afifa yana tsananin fushi yana cikin tunduri wannan fushin irin wanda ke raba mutum da hankalinsa saboda haka yasa ya wasa da allunan bai ma sani ba kaga gefar da allunan da yayi ba wai yayi ne yana cikin hankalinsa ba la baya cikin hankalinsa shine bayanin Allah ga gubana afifa don haka in ka dawo ga sunnar manzon Allah kushi ba iri ɗaya bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana haka kuma in ka lura da bayanin da idan ka lura da bayanin da Allah ya yi a cikin wannan aya zaka gane cewa annabi Musa ya lalle ya tsanan yana cikin tsananin fushi lokacin da annabi Musa ya dawo wa akhadha bi ra'si akhihi ya kama kan dan uwansa ya turruhu ilayhi yana fiskansa zuwa gare shi annabin Allah ya kama kan dan uwansa a gaban jama'a yana fiskansa ya dace da shugaba la saboda yana cikin fushi yana cikin tsananin fushi kada yana cewa ibnu umma ya kai dan yar uwa ya kai dan uwana innal qauma waɗannan mutane istab'afuni sun raunana ni yana gaya mana yanayin da yake ci hankalinsa ya tashi ya samu rauni mai tsanani halin da ya shiga wa kadu yaqtuluna ni sun kusa su kashe kaga ka sura ta irin tsananin kushin Annabi Musa alaihi salam yana cewa sun ma kusa su kashe kaga fusatar da ya tsananta fala tushmit biyal a'da ya kai dan uwana kada ka sa makiya su yi murna da ni wala taj'alni ma al-qawmi zalimin karkata na cikin mutane a zalimi saboda ka annabi Musa alaihi salam bai yi laifi ba me dalili annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a shari'arsa kaga ba ma zamanin annabi Musa ba akwai hadisin Aisha la talaqa wala ataka fi idlaqin ko sake mutum yayi a cikin irin wannan kushi sakin bai tabbata ba ko yan tabawa mutum yayi a cikin irin wannan kushi yan tabawa bai inganta ba kaga kenan ashe idan mutum zai yi saki a irin wannan fushi to sakin nasa bai inganta hadisin yana da rawu dalil hadisi na 247 sai sunan abi dawud hadisi na 1903 domin halittar mutane ba ɗaya bace akwai mutumin da akwai mutumin da Allah ya masa halitta na tsananin fushi yanda idan ya fusata sai kan fita hayyacinsa akwai irin waɗannan mutane kuma da yawa an san an san idan idan akwai su din kana ganewa mutumin da ya zama mai tsananin fushi to annabi Musa yana cikin irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yana cikin irin wannan siffa shi ne ake kira al-iglaq al-iglaq shine wanda idan ya fusata yakan ji kamar zai mutu kaga abin da annabi Musa yake faɗa kenan wa kahu yaqtuluna sun kusan kashe saboda tsananin fushin da Adam Musa ya samu dan dama can halittar da Allah ya yi halitta ke na mutum mai tsananin zafi saboda rayuwar da zai da banu Isra'il rayuwa ce da ya dace da irin wannan halitta inda a ce an tura musu mai sauki kamar annabi Harun kaga ai bai kai ko ina ba amma annabi Musa sai Allah ya halittar sa mai tsananin karfi mai tsananin fusata wanda shi ya dace da banu Isra'il yake tafiya da su saboda yanayin wahalan rayuwarsu a don haka yasa idan aka samu mutum da ke da irin wannan yanayi idan ya yi sakin matarsa sakin bai inganta ba don haka sai wasu mutane suka ɗauki kuskuren fahimta wasu ma da gangan ne wannan hadisin ga abin da annabi faɗa la talaqa wa la ataka fi iglaqin saki baya tabbata ‘yantarwa bai tabbata idan mutum ya kai halin fushi na kullewar hankali shi da iglafin fi iglafin halin fushi na kullewar hankali idan mutum ya kai ga wannan to babu saki me yasa aka ce babu saki ko ‘yanta bawa ya yi bawa mai ‘yantu ba kaga ko laifi ya yi ba a rubuta masa laifi saboda haka annabi Musa yana cikin su don haka yasa ba a misali da shi dan ya jefar da alluna saboda yanayin halittarsa ce in ya fusata yakan shiga wani hali mai tsananin gaske ana suranta maka halin da annabi Musa ya shiga saboda ka gane girman abin da banu Isra'ila suka yi wajen Allah tabaraka wa ta'ala idan zai sa annabin Allah ya zubar da allunan da aka bashi bayan ibadar kwana arba'in me ke nuna maka girman shirka wajen Allah saboda ka gane haɗarin bawa ya yi ma Allah shirka shi fa Allah ya bada labarin sa a cikin Alƙur'ani in ba don haka ba da Allah bai kawo ba ya kawo labarin ya gaya maka annabi Musa ya kusata har ya zubar da alluna saboda ka gane girman shirka ga Allah amma annabi Musa bai yi laifi ba saboda haka yasa fushi ba iri ɗaya bane Ibn Qayyim Jawziya ya rubuta littafi musamman akan maganar fushi yana da kyau mu karanta wannan littafin mu daina aiki da wannan hadisin akan cewa idan mutum ya yi sake a cikin bacin rai wai sakin shi bai inganta ba mu daina aiki da wannan domin ba haka hadisin yake nufi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce la talaqa wa la ataqa fi ghadabin ba manzo Allah ya ce la talaqa wa la ataqa fi idlaqin saki baya aukuwa idan an shiga bacin rai na kullewan hankali wani ya zo ce malam na saki mata na amma dai daga baya na gane ina cikin kushi ne shi ne ce to kai wani ya taɓa sakin matarsa yana cikin jin daɗi ai kowa ma a cikin fushi yake sake matar shi ko shikenan kowa sakinsa bai inganta ba waye aka ce sakinsa bai inganta ba in yayi a cikin fushi shine wanda fushinsa ya kai martaba ta al-igla to haka yasa ibn qayyim ya rubuta littafi sa nemi littafin gaba ɗaya ma ya rubuta shi ne akan hukuncin saki idan an yi a cikin fushi shine igasatul lahfar fi hukumi talaqil gadba igasatul lahfar na ibnu qayyim jawziya yayi mas ya rubuta littafi ne kawai akan hukuncin mutum yayi saki a cikin fushi yace al-ghadabu salatu asfar fushi yana zuwa iri uku wato shi fushi iri uku ne ahaduha na ɗaya daga cikin waɗannan nau'ukan fushi an yi hasu da lil insani mabadi'uhu wa awailuhu bi haythu la yataghayyar alayhi aqluhu wa la bihi fushi shi ne na ɗabi'a wanda kowa yana iya idan ranka ya ɓaci sai ka ga baka rasa hankali ba baka fita hayyacinka ba to wannan fushi ne na ɗabi'a wanda kowa yana da irinsa ya dace da fushi wanda Allah ya ɗora halittar ɗan adam mafi yawa a kai wa ya'lam ma yaqul idan ka fusata ka san me kake faɗa ka san abin da ka aikata ba ka jin ka fita wani yanayin halitta da ka saba an kaga ya bambanta da halitta irin ta annabi Musa alaihi salam wanda yake cewa wa kadu yaktuluna ne sun kusan kashe ni ya jefar da alluna ya kama kan annabin Allah yana girgizawa kaga kamar ya fita hankalinsa Allah ya samu gani to annabi shine ibnu qayyim yace idan kaga ka fusata amma kushinka bai raba ka da hankalinka ba kushinka bai sa ka kana faɗin maganar da baka santa ba domin akwai wanda in ya fusata bai ma san abin da yake faɗa ba to wannan shine ake nufin fushinsa ya kai daraja ta al-ibla ibn qayyim yace fa hadha la ishkala fi wuqu'i talaqihi wa ithihi wa sihhati uqudihi uqudihi saboda ka idan mutum ya kusata amma fushinsa bai raba shi da hankalinsa ba fushinsa bai sa yana faɗin maganar da bai san yana faɗanta ba dan ya ce ya yi saki saki ya tabbata dan ya kulla ciniki ciniki ya kullu saboda me fushinsa na ɗabi'a ke ba irin wannan fushi ake magana ba asali ya ce kashi na biyu na wannan fushi an yabluga bihi al-ghadab nihayatahu idan ya zama fushi ya isar da kai makura bi haisu yangaliku alayhi babul ilmi wal irada ta inda kofar ilimi da kuma nufi gaba ɗaya suna kullewa ga mutum shi sa ake cewa fushin nan ya kai ga kulle hankalin mutum saboda fushin da kai ya kulla ilimin ka ya kulla gefen ilimi da ke kwakwalwanka da kuma al'irada saboda ka ba ka sanin me kake yi ba ka sanin abin da ka faɗa fala ya alamu ma ya kudu wala ma yuri fa hada la yutawajjahu ila fi adami wuqu'i talaq saboda ka idan mutum yana da irin wannan halitta yana da irin wannan halitta na tsananin fushi tsananin tunduri to shi ne wanda idan ya yi saki ba a cewa sakin sa ya inga- ya ya ya auku sakin bai auku ba idan ma ciniki kuka kulla da shi yana cikin irin wannan fushi idan ya dawo hankalinsa in ya dawo shago dole ka mai da masa kaya saboda Allah bai yarda a kulla ciniki da wanda ke irin wannan yanayin ba saboda baya cikin hankalinsa saboda haka ko da a wannan lokacin mutum zai aikata wani laifi yana da uzuri gaban Allah subhanahu wa ta'ala ko da kisa zai yi a wannan yanayi ba a kashe shi idan dai an samu tabbaci yana cikin waɗanda ke da irin wannan nau'in kushi ba a kashe shi sai dai ya zamanto ya biya diya a don ba a ɗaukar kisansa a matsayin kisan ganganci saboda an san yanayinsa yanayin mutum ne da ke fita hankali sai nau'in kushi na uku shine wanda ke tsakanin wancan da wannan dan akwai wanda ke da fushi ya yi tsanani amma baya raba shi da hankali yana da tsananin fushi amma baya raba shi da hankali to a kansa ne malamai suka yi muhawara mutumin da aka san yana da saurin fushi amma kaga an san yana da saurin fushi wato fushinsa ya dan saba na na ɗabi'ar dan adam sannan kuma bai kai ya raba shi da hankali ba to shi wannan idan ya yi saki ana cewa sakin ya tabbata shi ne aka dan samu muhawara a kai wanda yake cewa mafi inganci shine sakin yana tabbata sai dai fa idan mutum ya kai ga igla saboda wannan shine ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa la talaqa wala itaqa fi iglaqi babu saki kuma babu yantarwa idan an yi shi ne a cikin yanayi na kullewan kwakwalwa saboda haka idan mutum ya kai wannan martaba abin da ya aikata ba a cewa yayi laifi saboda haka don an ce annabi Musa alaihi salam ya jefar da allura bai yi laifi wajen Allah Allah ya sa mun gani dama ka kafin Allah ya faɗa sai da ya baka labari cewa raja'a Musa ila qaumihi gabubana bai tsaya gabubana ba sai da ya ce maka afifa kuma da dai abin da annabi Musa ya aikata laifi ne babu shakka da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana cikin alqur'ani Allah bai taba zargi annabi Musa saboda abin da ya aikata din ba saboda zubar da alluna saboda ya tabbatar da halittar da ya yi wa annabi Musa alaihi salam amma kai da baka cikin irin wannan yanayi don haka ko da a yanzu da misali mutum yana rike da alkur'ani ya samu tsananin bacin rai yana kuma da siffar halitta irin ta annabi Musa shine iglaf in ya kusata kwakwalwarsa na kullewa sai jefar da alkur'ani ba a cewa ya yi da bai laifin komi ba saboda duk mutumin da ya shiga wannan hali Allah ya ɗauke mai uzuri Allah ya samu gani. To annabi Musa alaihi salam ya taho ya ga banu Isra'il hankalinsa ya tashi fiye da lokacin da Allah ya yi mar magana. A nan sai malamai suka ce to wannan fa hadisi na manzon Allah muna ɗaukan wani ilimi a kai. Laisal kabaru kal mu'ayana labari ya kori ji wato labari ba kamar gani da ido bane ya nuna cewa ka ga abu da idonka ya fi labari sai malamai suka ce to ashe kenan wa'azi kana iya aje shi iri biyu wa'azi na farko shine wanda za a yi da baki idan kai ya zama kana aikata wani laifi ga Allah duk wa'azin da ake maka baka ga cewar wannan laifi da kake yi ka iya dainawa ba domin akwai mutumin da wa'azin duniya bai tasiri gare shi sai malamai suka ce to wannan hadisi na manzo Allah yana karantar da mu kamar misali al-Imam al-Qurtubi a tafsirinsa aljami'u da ahkamul qur'an tafsirin suratu takasur alhakum takasur in ka duba tafsirin mujallal na 20 shafin 150 anan yayi magana yace malamai sun ce liman arada ilaja qalbihi wa qiyadihi bi salatil qahr ila ta'ati rabbi idan wa'azin ne wa'azi na duniya bai maka tasiri ba baka iya barin laifi ba to sai ka ce wa'azin gani da ido wa'azin gani da ido domin wa'azin gani da ido ya fi tasiri mai rai fiye da wa'azin abin da za a ji da kunne idan ya zama annabi Musa alaihi salam Allah zai faɗa masa magana akan tsaunin nan maganar ba ta tada hankalinsa ba kamar yanzu da ya gani da idanunsa kaga ya bada cewa wa'azi idan ya zama bai tasiri ba gani da ido yana iya magance ma akwai wa'azi guda uku yace waɗanda malamai suka yi magana kai na farko shine an yuktira min zikir hadimin lazzati wanda wa'azin mai wa'azi baya masa tasiri to ya rika yawaita tuna tunanin mutuwa tunanin mutuwa in kana tuna ta tunanin mutuwan ya fi wa'azin mai wa'azi kaga tunanin zaka mutu domin dole zaka mutu kai ka sani da sababi ko ba sababi ko mai dadewa dole akwai ranar da kowa zai bar duniya tunda ka san zaka mutu ka rika tuna wa kanka wannan rana da take zuwa tunanin wannan ranar ya fi tasiri akan duk wani wa'azi yace in tunanin mutuwar bai iya hana ka laifi ba fa to sai ka je mataki na biyu shi da yuwasibu mushahadatul muhtabari ka rika tafiya asibiti kamar yau ka rika tafiya asibiti haka nan kurin ka tashi ka je asibiti inda hali safe da yamma ka je da safe ka rika zagayawa kana duba waɗanda sun sharafa wajen mutuwa idan aka ce ma ga wani yana cikin yanayi mai tsanani ka zo ka tsaya wani kaga kana gani da idon ka kenan ba wai tunanin mutuwan ba da yanzu kana gani kaga ya fi a ce tunanin mutuwa tasiri idan bai iya hana ka wannan laifin ba da je mataki na uku shine ka rika ziyartan kaburbura na matattu akai akai ziyarar kabari kaga yanzu ma idan da tunanin mutuwa bai maka tasiri ba ka je gaban wanda zai mutu kaga yadda yake mutuwa bai maka tasiri ba to yanzu ka zo ma inda aka binne shi kaga an zo makura ke malamai suka ce bayan da za a yi waɗannan abubuwa uku ya zama ka sa su a gaba amma kuma zuciyarka ba ta yi taushi ba don haka yasa ziyartar asibiti ganin mara lafiya yana da tasiri a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ci gaba
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال تعالى موسى يا رب يا الله اغفر لي كغافر تامين ولأخي دان أوانا kaga ya dawo hankalinsa kenan hankalinsa ya kwanta da ya kama dan uwa yana zarge sa yanzu hankalinsa ya dawo ne Musa ya ce ka gafarta min da dan uwana yana da tsananin son annabi Harun alaihi salam dan uwanka saboda kai ta duk wato kusatar da annabi Musa ya yi da balu Isra'il baya taba fushi da dan uwansa annabi Harun wannan fushin da yayi da dan uwansa ba fushin nashi bane fushin wasu ne ya dawo kan shi saboda ganin kamar ai to ya aka yi ma kana nan abin ya auku shine ya ɗebo laifin ma duka ya zuba a kan shi ya rasa kuma yadda zai yi da shi wa adkhilna fi rahmatika kuma Allah ka shigar da mu rahmarka wa anta arhamur rahimin kai ne mafi rahman masu rahama kai ne mafi jinkan masu jinkai إن الذين اتخذوا إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا العجل للي ودن سكرك والنسم مرجي سيلون سينالهم نعم سينالهم غضب من ربهم wani fushi zai same su daga wajen mahalicinsu wa zillatun da kuma kaskanci fil hayati duniya a rayuwarsu ta duniya wa kazalika najil mutari yana da kyau mu dakata haka za mu sake maimaita wannan aya gobe insha Allah ta'ala mu ci gaba Allah ya fara albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد